أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى بآياتنا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتينا موسى الكتاب ولا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب يدبك باك وأن القرآن وأن مسا tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin kaga shi ma Musa muka bashi littafi domin cikin littattafan Allah duka daga alqur'ani sai at-taura da ita ke min bayan alqur'ani shi yasa maganan ta yake da yawa zamanin tunda Allah ya aiko annabi Musa ya bashi wannan littafi to bayan sa kam da wannan littafin ake aiki har zuwa annabi Isa har zamanin annabi Isa ma domin yahudu ba su yarda da annabcin annabi Isa ba yasa wannan littafi na annabi Musa shine littafin hukunci na bani Isra'ila gaba daya kamar yadda ubangiji ke cewa a cikin suratul an'ami yana cewa mun baiwa bani Isra'ila ya kuma annabiyuna inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يعقوب النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والآبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء duk zamanin annabi Musa har bayansa da wannan littafi ake aiki an aiki annabawa da yawa wanda suka aiki da wannan littafi shi yasa ake cewa wa daga dadina Musa da kitaba yadda muka baka alqur'ani haka muka ba annabi Musa at-taura wala takun fi miryatin min liqa'ihi shi Musa nan duk lokacin da kaji mun ce Musa to kar ka shakka wa Musa nan ne da ka gamu da shi daren Isra'i da Mi'raji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauran wata takwas ya kaura daga Madina daga Makka kuma Madina an Isra'i da Mi'raji da shi to tsakanin Makka da Madina ya tadda Annabi Musa yana sallah cikin kabarinsa sannan kuma da aka je can wajen inda aka tara dukkan annabawa gaba ɗaya suka gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yi musu sallah nan ma ya ga musan a cikin su haka kuma da aka rarraba annabawan aka kai waɗansu sama su jira annabi a hanya kamun ya je inda aka sa annabi adam a sama ta farko annabi shi annabi isa da annabi yahaya sama ta biyu aka sa annabi yusuf sama ta uku aka sa annabi Idris sama ta hudu sannan aka sa annabi Harun sama ta biyar sannan aka sa annabi Musa din sama ta shida duk da ya gan shi har ma garin dawowa ya yi magana da shi mai yawa cewa koma ka nemi rigin sallah ta yi yawa koma ka nemi rigin sallah ta yi yawa to duk lokacin da ka ji mince Musa din nan to karka yi shakka wannan Musan da kai mu da shi daren Isra'i da Miraji to shine wannan Musan ولا تكن في مرية من لقائه وجعلناه موسى نن mun bai da shahudan ko ko littafin da muka bashi mun bai da shahudan li bani isra'il shine littafin shari'a na bani isra'il gaba daya وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلناهم muka mai da bani Isra'ila yimmatan jagorori cikin addini bayan annabi Musa komai ya daidaita annabi Musa ya rasu a cikin tihu annabi Harun ya rasu a cikin tihu magadan suka ci gaba da tafiyar da wannan littafi shi a tauran nan da shi annabawan da aka aiko bayan annabi Musa da shi suka yi aiki har zamanin annabi Isa kamar yadda aka karanta da zunnan inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yaqub ya nabiyuna allazina aslamu annabawan da suka zo bayan annabi Musa da shi suke hukunci lillazina aslamu war rabbaniyuna da jagororicin addini duk da wannan tauran suke hukunci shi yasa Allah ke cewa janu ayyimatan mun kamar da musu ayyimatan jagorori a yi matan jagorori limamai bi amrina da umurninmu da ma sabaru yayin da suka bi umurninmu suka yi haƙuri domin sun gaya wa annabi Musa annabi Musa lokacin da ka zo muna tsammanin Allah zai yaye mana bala'o'i gashi kuma ka zo amma abin bai canja ba ya Musa ka zo mana uzina min qabli an tatiyana min ba'di ma jitana mun sha wahala kamun ka zo kuma gashi bayan ka zo ma muna cikin wahala sai annabi Musa ce ku yi hakuri Allah sai rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifukum fil ardi fa yanzuru kayfa ta'malun saboda ka dan Allah zai halakar da wannan makiyin nan naku Fir'auna ya gadar muku da wannan kasa gaba ɗaya ku kuma ya ga yaya za ku yi kuma a cikin suratu suratu suratul qasas ubangiji ya gaya mana yana cewa na duwa ne kamar da wai musa fir'auna bil haqqi li qawmi yu'minun inna fir'auna ala fi darbi jana ala shi'a yastatifu ta'ifatan minhum yuzabbi abna'ahu wa yasta'izu an yakuna min muslimin wa nuridu an namunna ala alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuridu fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahzarun wato saboda ana kware ana gaya wa annabi yi haƙuri da shi da sahabbai su yi haƙuri bani isra'il da annabi musa sun sha irin wannan wahala balle shi annabi musa ba kamar sauran annabawa ba sauran annabawa kan dukkan su gaba ɗaya wanda suka kafirce musu da suke wahal da su amma annabi musa kafirai su fir'auna da mutanen su wahal da shi bayan Allah ya halakar da su ko mutanen su suka zo suna suna masa izaya ya ba da umarni ba sa karɓa wani lokaci suna cewa lannat kula ta ya kurju mina fa in ya kurju mina fa ina dakhilun idza banta rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun suna cewa abin da yasa baya wanka da mu yana da kayan maza ne ubangiji na gaya mana la takunu kal ladina azaw musifa barrahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha shi ya sa wahalan kafirai kuma ya sha wahalan ma mabiyansa bayan kafirai sun halaka wajen nau'in mutum ya haɗu da amina lamma sabaru da yake sun yi haƙuri kuma ku yi haƙuri zan gadar da ku wannan ƙasa Allah yana gaya wa annabi da sahabbai ne kuma ku yi haƙuri yadda bani Isra'ila suka yi haƙuri na gadar musu da ƙasar Fir'auna to kuma ku yi haƙuri zan gadar muku da wannan ƙasa in kun yi haƙuri wajen nau'in mutum ya haɗu da amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna sun yi hakuri kuma sun yi yaqinin abin da muke gaya musu duk tabbatacce ne kai ma ka yi yaqini abin da muke gaya maka tabbatacce ne da kai da mutanenka insha Allah za ku ga karshen waɗannan kafirai to ina mai musulunta ina jin Hausa kai haka أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce tun daga zuciyar ka yarda har bakin ka Allah shine kadai ubangiji shi ne ya sama ya yi kasa ya yi komi ya kowa komi nasa ne shi ne mai mallaka mu shi muke bauta shi kadai kuma ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma ka ce ka yarda annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma shi dai mamakin zuwansa duniya shine ya bada mamaki sauran annabawa duka an haife suna da uwa suna da uba amma shi ya zo ba shi da uba sai dai uwa ko da yake an riga an yi annabi adam ba shi da uwar ba shi da uban shi annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba kuma hawwa'u ba ta da uwa saboda an yi hawwa'u ba ta da ba ta da uwa shi kuma annabi sai aka yi shi yana da uwa ba shi da uba annabi adam kuma kai shi ba shi da uwa ba shi da uba mu ko sai aka muna da uwa muna da uba ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah ya ka zama musulmi yanzu duk abin da ya zama dole a kanmu ya zama dole a kanka abin da duk ba mu yi kai ma ba za ka yi ba yanzu za ka je ka yi wanka akwai a maka alwala da sallah kullum muna da sallah biyar za ka yi sallah tare da mu kuma da yanzu ba za ka sha ruwa ba sai dare ya yi idan rana ta faɗi ka sha ruwa sai ka yi niyya za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai kuma irin wannan wanka da za ka je ka yi yanzu in ka kwanta da matarka yadda mata suke kwanciya da maza to sai ka irin wannan wanka sannan ka yi alwala ka yi sallah in Allah ya baka dukiya ka da zakka Allah ya baka lafiya da zaman lafiya ka je haji ko abin da ba duk ba za ka yi kamar cin naman alade ba za a ce ba a menene sunan Canada na Israel wani suna kake so a baka na musulmi na Isa ko suna da zama da baka burnawa da Isa alhamdulillah alhamdulillah ku kawo masa abin yin riga
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك تني الله أبنجيك يفصل زي hukunci ya raba bainahu tsakanin mutane fima kanu fi yaktalifuna abin da suka zamo suna jayayya a kansa suna sabani a kansa ranar lahira Allah zai yi bayani ya yi hukunci wa kafirai su zama ƴan wuta ya hukunci wa musulmi su zama ƴan aljanna kuma kowane hukunci rannan ubangiji shine shine zai yi shi inda rabbaka kowa ya kuma da kiyamati ranar lahira Allah shine zai hukunci wa bayinsa fi ma kanu abin da suka zama yastalibuna suna jayayya suna sabani fi a cikin sa
أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون su kafiran makka a walam yahad lahum bai ishe su ganewa bane kam da yawa ahalak na min qablihim da yawa kafirai wanda su kafirce wa annabawansu ai mun harakar da su gashi kuma kullum suna zuwa sham suna ganin garurukan nabi garurukan su annabi lulu yadda muka harakar da kafirai kafiran sabudawa ga garurukan su suna bi ta wurin dare da rana suna ganin yadda muka halakar da wannan kafirin ba sa tsoron abin da ya samu wadancan ya same su bane suna karyata alqur'ani suna karyata ka sun ki imani da ni suna yin tsafi kamar na kauran da yawa muka halakar da min qabli min alquruni na tsararrakin jama'a tun daga zamanin annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi dudu ina cewa ma kaun wa ma kaun dudu minkum bi bayt sannan mutanen annabi shu'aibu duk dai ga garurukan nan suna bi tsakanin makka da madina suna ganin garurukan da muka halakar da gafirai yamsu na suna tafiya bi masakin a cikin garurukan su suna ganin kubirin mu'attalatin wa kasrin mashid suna ganin garijiya nan inda da ake taruwa ana sha ana shayar da dabbu yau ba kowa ina suke an halakar da zo kafirai da sun saba wa annabawansu ga manya-manyan kangaye ba kowa a ciki ya aka yi a kafirai ne aka halakar da su suka kare ta annabawa wannan abin ya same su to saboda ku ji tsoro kuma za a halakar da ku in ba ku daina kare ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam ibalin namin qalibin quri yamsuna suna tafiya yi mazakin inna fi zalika la ayatin a cikin harkar da wannan kafirai da lura da gidajensu yadda suka haraka suka bar gidajen ya ishe su aya ayoyi abubuwan mamaki afala yusiruna shin ba za su gani bane su wa'azantu
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون da suke musu za a ta da matattu idan mutane sun mutu za a ta da matattu har suna ta ai za da lana fitar da inna da fi khalqin jadid yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa har kasar da aka binne mata ta saje da mu za a tashe mu mu dawo muna sabuwar halitta Allah ce a wani mai wannan nasukul ma'a ba sa ganin yadda muke koro gizagizai suna ɗauke da ruwa su kai su zuba akan ƙasa al'arzis juruzi ƙasar da take ba ta da ciyawa an riga an cinye ciyawar ko kuma ciyawar ta riga ta bushe sai mu koro ruwa ya zo ya sauka kan wannan ƙasar busasshiya wani kurjibi zar'an daga baya sai mu fitar da shuke-shuke su tsiro irin na baran nan su tsiro su zama abincin bana bara su gawaye ne aka tona rami aka binne gashi sun tsiro yanzu sun zama abinci irin na daɗin nan yadda muka tada gawayen masara ko gawayen shinkafa ko gawayen gyaɗa ko gawayen wake muka mai da su abinci haka za mu za mu kashe ku mu lokacin tashin ku eh za mu tashe ku wa nukurji bi zar'an takul min an'amu wa anfusu wanda wannan zar'an shuka din nan wato faɗin zar'an saboda a dukkan abubuwan tsire-tsire gaba ɗaya in ruwa ya sauka ba abin da aka shuka kaɗai ba ke fitowa ko ba gonaki kaɗai suke fitowa ba saboda rinjayar gonaki akan duk abin tsire-tsire shi yasa aka faɗi zar'an din takur min an'amu dabbobinsu suna ci a ciki wa anfusum da su ma kansu suna ci a cikin wannan abu afara yusiruna ba za su gani su gane bane wanda ya tada wannan matattu ya mai da su abincinsu abincin dabbobinsu shi ne zai raya su ya tashe su abin da yasa aka gabatar da takumin al'amu dabbobi in an shuka tun shukar tana ganye za su iya cin shukar amma shi dan dan adam sai shukar ta zama kwaya take zama abincinsa amma su dabbobi tun abin yana yana ciyawa suna ci har ya zama karmami suna ci har ma kuma in ya nuna din suna ci kamar mutum ta kurmin al'amu wa anfusum ba kamar sauran wuraren da kike da ku da dabbobin ku mata allaku wa an'amikum ba nan sai aka gabatar da al'amu din wa anfusum da su ma a fada yusiruna ba za su gane bane wanda ya raya matattun da sun zama abincin su shi zai raya su in sun mutu ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون ويستعجلونك بالعذاب ولو رجل مسمى لجاءهم العذاب ai kun ce in mun ki annabinku mu yadda da shi ba Allah zai hukunci tsakanin mu ya halakar da mu ya babu nasara a kanmu kullum muna dubawa har yanzu abun bai zo ba yaushe ne wannan ranar da za a yi shari'ar da kuke cewa za a yi mana shari'a a halakar da waɗanda suka bai basu bi annabin ku ba ko kuma da annabin ku Allah tsiratar da ku yau za a yi wannan ne muna sauraron wannan rana ba mu ganta ba wa ta hadar fatu in kuntum sadiqina in dai ku gaskiya ne to ga mana yaushe za a yi yaushe za a yi wannan hukuncin ne suna gaggautar da azaba a kansu walau da ajalun musamman na ja mu da azab Allah ce ai halakarwan akwai mutanen da kwanansu bai kare ba tun da kwanansu bai kare su ma za a bari sai kwanansu ya kare a kawo azabar mutum ba zai ba za a kashe shi ba komi laifinsa sai kwanansa ya kare in kuntum sadiqin in maganan ku gaskiya ne ina ranar har yanzu ba ganta ba ai za ku ganta ranar badar inda za a kashe manyan ku gaba ɗaya guda saba'in a kashe su zuba su a wata tsohuwar rijiya a kama wasu manya kuma guda bakwai guda saba'in din sai sun bar shi kansu sannan daga nan an karye bayan kafirci kenan sannan a je ranar wato makkata bayan wannan da shekara bakwa da shekara shida wato shekara takwas kenan a je wato makkata a same ku gaba ɗaya tare dukkan mutane gaba ɗaya yau ba mai magana a garin nan sai Muhammad yau shi kadai shi kadai yake sauraro sannan ya zo ya tsaya ya gode wa Allah alhamdulillah alladhi anjaza wa'adahu wa nazara abdahu wa hazama al'azaba wahdahu la shay'a qablahu wa la shay'a Allah zai tabbatar da wannan alkawari a kakkashe su a Badar sannan daga baya bayan shekara shida ka je makkan ka shiga lafiya kalau sannan mutanen makka ba wanda zai wata magana sai kai kadai sannan ka ce a tara su a saba in an tara su sai ka ce musu ya ala makka ta maza me kuke tsammanin zan yi da ku ma za ta rauna ni fa'ilun bikum mutanen makka ga ku dai kun san abubuwan da kuka yi mini yau kuma ga yadda Allah ya mai da ni ga yadda Allah ya mai da ku me kuke tsammanin yanzu zan yi da ku da annabi ya ce a kashe kashewa za a yi amma sai zirna ali ya koya musu ku rika cewa inna kunna qadiyin kadasa sallahu alaina wa in kunna la qadiyin wallahi Allah ya zabe ka ya bibita mu akan ya bibita ka akan mu abunda muka yi dukkan mai da shi kuskure kuskure muka yi kuskure muka yi da sai suka faɗi ga faɗin wannan ya ne kuma ya amsa musu da abin dan uwansa Yusuf ya faɗa la tasriba alaikum al-yawm shikenan yau babu laifi a kanku izhabu fa antum tulaqa ku tafi ina yantar da ku shikenan a wannan rana tana zuwa kar su gaggawa zuwa ta tana zuwa
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع إيمانهم ولا هم ينظرون gaya musu ranar da kuke gaggawan zuwan ta din nan ranan ranan hukunci ya nazarta da hukunci in a duniya ne shine ranan badar ran da za a kashe manyan su saba'in din na ɗaure saba'in da a lokacin su saba'in da wannan saba'in din duk sun zo gaba da mun tuba mun tuba mun tuba ba za a karba ba sai an kashe saba'in din kuma sai an ɗaure saba'in din haka kuma in a lahira ne to ba za su yi imanin da zai amfane su don sun ce rabbana afsarna wa samina farjina na masarina muqinuna yanzu ga Allah mun ga gaskiya an yi tashin kiyama ya zama gaskiya gashi muna ganin wuta muna jin yadda take zabarbaka mun ji mun gani mun tabbata inna muqinuna yanzu ba shakka cikin Allah gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne a mai da mu duniya za mu yi kyakkyawan aiki yanzu ga mun yi yaƙini wato yaƙini shine wato wanda ba shakka ko kaɗan a ciki to fadin wannan a lahira ba zai amfane su ba kamar yadda fadin wancan a duniya a badar ba zai amfane su ba fir'auna ma ya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina da ya ga mutuwa ya faɗi haka wannan fadin bai amfane shi ba su ma la yanfu la yanfu imanu wa la hum yunzaruna in sun ce a dakata a dakata a dakata ba za a dakata ba in sun ce mai da su duniya mai da su duniya ba za a mai da su duniya ba فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم كقول كي قبرن سو وانا إرن آيوي أتو آية السيبي آية آية جهادي تاكو ده كنشي وأعرض عنهم ka rabu da su ka kyale su an kawo da wannan yanzu ka gati ruhum hatta la takuna fitratun wa yakuna dinu lillah ko wa yakuna dinu kulluhu lillah yanzu ka abin da ake yi kenan lokacin da Allah ya kawo masa wannan aya to wannan ayoyin sun daina aiki cewa ya kawo da kai gabarin su ya ya kyale su ya saurari ranar hukunci to hukuncin an yi shi an gama a badar an yi sake yin sa a fatu makkata ko za a sake yin sa a ranar kiyama wantazirin na muntaziruna ka saurara ka ga abin da zai yi da su su ma suna sauraron abin da zai same su بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما mun kare wannan sura suratu sajidati wanda manzon Allah yake karanta da kullum ranar juma'a a cikin surorin da yake karantawa da dare yanzu mun kare ta za mu shiga sura gaba ita ce suratul ahzabi wannan surar da muka karanta wato surori guda uku ne kawai suka riga sauka ita ce ta zama ta hudu a saukan surar madina daga surar bakara daga surar bakara sai sura ita ilal hazabi kenan daga surar bakara sai suratul ali imrana sai suratul anfali su ne suka riga suratul hazabi sauka a madina ubangiji yana cewa wannan wannan sura tana da aya wato tamanin da uku salatun wa samanuna wa sabuna ko tana da aya saba'in da uku annabi yana madina aka saukar da ita gaba ɗayanta sannan ubangiji na so mu yana so mu surar da cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tudil kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima ya fara da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lakabinsa na girmamawa ya ayyuhan nabiyyu tsakanin Allah da annabi kenan in zai kira shi ko ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu ko ya ayyuhal muddassir ko ya ayyuhal muzammilu ba kamar yadda zai ce ya adamu ya nuhu ya ibrahim ya musa ya isa ya yahya ya zakariya ya haruru kowane annabi in Allah zai kira shi da tun galibin sunansa zai kira shi banda annabi Muhammadu don a nuna mana girmama shi Allah da yi shi ma yana ba shi girma don ya nuna mun ma mu ba shi girma sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake abubuwan da Allah ya fifita shi da su suna da yawa wannan kiransa da lakabin annabi ko ar-rasulu ba kaman sauran annabawa ba fifiko ne kuma Allah ya ce duk abin da annabin nan ya faɗa ku je ku yadda ni na faɗa wa ma yantiqu anil hawi in huwa illa wahyun yuhi duk abin da ya faɗa wahayi ne daga gare ni ba maganar sa cikin duk abin da ya faɗa kuma Allah ya ce wa ma atikum rasulu fa khuzuhu wa ma nahiyakum an fantahu wannan annabi nawa duk abin da yake ku yi ku yi ni na faɗa duk abin da yake ku bari ku bari ni na faɗa saboda sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce ya ayyuhan nabiyyu wannan sura zan Allah zai ce ya ayyuhan nabiyyu in ya faɗa gaba kuma zai ce ya ayyuhal ladina amanu in ya faɗa gaba kuma zai ce ya ayyuhal nabi in ya faɗa zai ce gaba kuma ya ayyuhal ladina amanu yanzu ga ya ayyuhal nabi taqilla daga ba sai ka ji ya ayyuhal ladina amanu zkurullah daga ba sai ka ji ya ce ya ayyuhal nabi قل لأزواجك daga ba sai ka ji ya ce ayyuhal ladina amanu zkurullah zikran kaseeran sabbihu bukratan wa asilan daga ba sai ka ji ya ce ya ayyuhal nabi inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira daga baya ko sai ka ji ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakatum mu'minati daga baya ko sai ka ji ya ce ya ayyuhal ladina arsalnaka azwajaka daga baya sai ka ji ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi daga baya sai ka ji ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika daga baya sai ka ji ya ce ya ayyuhal ladina ittaqullaha qulu qawlan sai haka sura take tafiya ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan ladina amanu saboda duk abin da annabi aka bashi umurni to amma an ba mu umarni irin nasa to sai a soma da shi don a tabbatar da shi ne abin koyin mu gaba daya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ya ayyuhan nabi ya kai wannan babban manzo ittaqillaha ka dawama akan tsoron Allah ka ittaqillaha ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tudil kafirin wal munafiqina abinda kafirai suke nema a wurinka cewa kai mai daɗin zama ne mai kyakkyawan hali ne ba sa so su saba maka amma abinda ka zo da shi nan yana damun su a ce iyayen sun yi wauta sun wauta dodanni din nan da zagin dodannin to shine suke so ka janye wannan cewa iyayensu ba su da hankali sun bauta dodanni kuma su ma su daina bauta dodanni ka janye wannan za mu haɗa dukiya a makka sai mun baka dukiyar da ta ta fi kowa don ka daina faɗin wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dukiya za a bani ba ko za a sa min rana a hannun dama a sa min wata a hannun hagu akan bar wannan abin da Allah ya aika ni ba zan bari ba sannan kuma da ya koma Madina munafukai suna yin suna yi masa sharri har suna neman kau da rayuwarsa shine Allah ke cewa kar ya bi umarnin kafirai yadda suke so ba yadda shari'a ta zo ba domin wani ya yi sata a cikinsu suka ce ‘yar gata ce wanda ta yi satan nan ba ma son a bata sunan danginta a yanke mata hannu a samu wani wanda zai magana da annabi mana ya gaya masa ya janye wannan daga ce ba wanda zai yi masa magana sai usama tunu zaidin sai usama tunu wa annabi magana annabi ce a'a a tashu fi haddin kad wajab wato za ka yi ceton haddi na Allah ya riga ko ya wajaba saboda irin waɗannan Allah ya ce kada ka ji maganan kafirai kada ka ji maganan munafikai inna Allah sami Allah kana haka yake lam yazal aliman masani ne hakiman gwani واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان
ta haka yake wato da larabci in an ce kana wannan da sarki ne yanzu fa shi da yanzu ba sarki wani shata aka ce da kana wannan da gwamna ne yanzu ba a yanzu ka ai ba gwamna ba ne amma Allah nan ce inna Allah kana lam yazal muttasiban bi zalika haka yake da haka yake yanzu haka yake a gaba inna Allah kana aliman hakima lam yazal muttasiban bi zalika kullum shi Allah masani ne mai hikima ne kullum kuma Allah yana sane da abin da kowa yake aikatawa inna Allah kana mata wanda kabira وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا tawakkal ala Allah wa kafi billahi wakila idan mutum ya saba wa kafirai gaba daya ya saba munafikai gaba daya kila yi tsoron wani abin da zai same shi bayan ya saba waɗannan jama'u sai Allah ya ce masa kai ka dogara ga Allah haka kuma kowane musulmi ya kamata kar ya damu da yawan mutane da suke kinsa akan gaskiya ya dogara da Allah ba abin da zai same shi matukan yana kan gaskiyar nan wa kafe billahi wakila Allah ya isa madogara ka dogara ga Allah ba abin da zai same ka ya rasulullah
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
inna Allah kana aliman wa ma yuhi ilayka min rabbik inna Allah kana mata wa tawakkal ala Allah wa kafi billahi wakila ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi akwai wani wanda ake kiransa Je- eh, Jamilu ibn Sumsin a cikin a Makka wannan Jamilu wani hadari ne a cikin Makka duk labarin da ake so a isar da shi cikin Makka to an an gaya masa an gama kamar an gaya gidan rediyo ne randa Sayyidina Umaru ya musulunta yace kai ina zan sabo wani mutum bai isar da labari da sauri ya gaya mutanen makka na zama musulmi aka ce dai jamilu aka nemo shi da aka nemo shi aka gaya masa yace, su maza maza ya ruga a guje ya ruga a guje zai tafi inda kuresha suke taro a harami tinamur sai ya bi shi tinna abdullahi bin umar yana yaro ce shi ma sai na bi babana da suka ce da zuwan da zai yatsa cikin jama'a sai shi jami'u zai ce ya ku jama'a ga sabon labari umaru ya lalace ya juye ya bi muhammadu umaru ce ƙarya yake ban lalace ba na bi muhammadu na bar kafirci na bar ƙarya to shi wannan jamilu yana cewa ina da zuciyoyi guda hudu a cikin kirjina ana zuciyar guda biyu a cikin kirjina kowace zuciya tana ɗauke da labari fiye da labarin da Muhammadu yake bayarwa abin mamaki da aka yi yakin badar wahala ta samu kafura aka kashe saba'in sai aka ɗaure saba'in aka gigije sai ya ruga a guje takalminsa ɗaya na gaba takalminsa ɗaya na hannu sai ya gamu da abu zubani ji yaya aka yi nake ganin takalmin ka ɗaya na hannu takalmin ka ɗaya na gaba yace ai ban san ma inda takalmin nawa yake ba yace aka yi yace yaya jama'a in jama'a kan yaki ya kare kaji kaji da yaki ya zama da ka je kana zuciya guda biya kuma ka san baka san ma takalmin da ke kafanka da wanda yake hannunka ba shine Allah yake kare ta shi ne ma ji Allah da rajulin min kalbai fi yawfi wa ma ja'ala azwajakum lahi tazahharuna min ummahatikum ha kuma matan ku da kuke muzahara da su wato zamanin da kamun a saukar da kaddamin Allah kore da tijja da duka fi zuciya idan mutum ya ce wa matarsa an ce alai ka zari ummi wa yayi zihari to shikenan wannan matar ba zai sake kwanciya da ita ba ko ba sakin ta yau balle ta yi aure sai ta zauna ba miji ba aure ko ku da aure ba miji to sai da aka saukar da ƙarshen Allah aka saukar da hukuncin zihari to shine Allah ke faɗa a nan ma ja'al Allah da rajul min kadori fi jawfi wa ma ja'al azwajukum la yatazahharun min ummatikum ƙarya ne mutum ya ce wa matarsa kin zama kaman kaman uwata uwarka daban matarka daban wannan matarka ce uwarka kuma daban uwa ai ana yi masa ladabi mata ku ba haka ake mata ba saboda haka cewa matarka uwarka ƙarya ne ba gaskiya ba ne daga yau idan mutum ya faɗi ga hukuncin da zai yi in an saukar da wannan sura ta ta, ta mujadala amma jara a iya kuma amna akum kuma zamanin da mutum ya ɗauki yaro ya mai da shi ɗansa wannan ɗan wane ne ko ku ɗan gari gaza ne yanzu ku shaida na mai da shi ɗana yadda hukuncin ɗan da na haifa yake shi ma haka hukuncin da yake zai gaji mutum kuma mutum ba zai auri matarsa ba shi ma ba zai auri matar mutum ba to Allah na so ya ɓata irin wannan ikidoji na muzahara da na tabanni saboda ya kawo hukuncin zaidu a cikin wannan sura zaidu ibn harisa an kawo shi sayarwa ne a makka da aka yi yaƙi aka kamo shi aka kawo sayarwa a makka sai hakim izamin ya saye shi sai ya ba kyauta wa guggonsa guggonsa ita ce ummul na khadija da ya ba ta kyautan wannan bawa ita kuma ta aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi kyautan wannan bawa shi Zaidu din yana nan yana bawa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai iyayensa na wajen kasar Yaman sai suka ji labarin an same shi gashi yana wani wuri yana bawa a Makka suka zo da babansa da babbansa su biyu suka zo suka ce su gaya wa manzon Allah ya Muhammadu wannan dan danmu ne wanda musibar kamu a yaƙi ta kama shi yanzu ya zama bawa mun zo yanzu muna so mu ƴantar da shi duk yadda kace mu baka sai mu baka ka ba mu dan mu kace gashi nan in ya zaɓe ku ma ya tafi da ku ba sai kun biya kuɗi ba sai aka gaya wa zaidu yace ni wallahi gara in da har abada ina bawa wajen annabi muhammadu akan su zo nan kiyaye na in tafi da su to da ya bari haka annabi sallallahu alaihi wasallam to daga yau na yantar da kai kai bawa ba bawa bane kai ma dana ne ba ba bawa bane kai dana ne to ana cikin wannan hukunci da yake Allah yana so ya bayyana shari'o'in sa duka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya sai aka yi auren Zainabu bint Jahsh to da ta tabbata daga daga daga idda sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ta auri Zaidu din sai dangin da suka ce haba ya rasulullahi wannan mai daraja yar babanka yar babanka ce fa mai daraja irin wannan kace za ka bai wa bawa sai Allah ya aiko da cewa wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minati idza qada Allahu rasul amran an takuna mafiyatu min amri wa man yasi Allahu rasul qad dalla dalalan mubina ai manzon Allah matukan ya faɗi magana to ba sauran jayayya mumini namiji ko mumina ta mata ba su da sauran magana a cikin abin da annabi ya zaba ta ce shi kenan mun yarda sai aka yi auren da aka yi auren to Allah ya riga ya sani auren da aka yi an yi ne don a kare wasu abubuwa to shi kenan ana tare sai tana nuna masa girman kai ita sharifiya ce dangin manzon Allah da shi ko barirran bawa ne a gidansu tana nuna masa girman kai har kalinsa ya tashi da maganar sai ta zo tana kawo ƙaran magana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yana gaya masa abin da ya kamata mai gida ya faɗa wa yaronsa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ka rike matarka a lokacin annabi wanda Allah yake gaya masa abubuwa na gaibu ya mazanar da shi shine zai aure ta to amma ba da ikon faɗa duk lokacin bai yi ba tukunna sai ya tabbata ya bayyana sannan kowa ya gani ana cikin wannan hali har Allah tabaraka ta'ala yace shikenan sai sai zai ya sake ta zai ya sake ta ta gama iddata sai Allah ya gaya wa annabi na aurar maka da ita magana ta kare saboda haka ne matan gidan in sun yi mata wani abu sai kai ku dakata kowace gidan nan ubanta ne ya ba a auren da ita wa manzon Allah ni ko Allah da kansa ne ya auren mini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karya wannan yadda kafirai suke dariya Muhammadu ya auri matar ɗansa Muhammadu ya auri a'a babu Zaidu dan Harisa dan Harisa ne manzon Allah ya fara kiransa da wannan suna da wannan aya ta sauka Zaidu ibn Harisa ba Zaidu ibn Muhammad ba وما جرت إياكم أو أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم maganan banza ne mutum ya ce wa mata sai an ta alayya ka zari ummi na mai da ke kaman ba kaman kaman uwata in na ta bayan ki kaman na ta bayan uwata wannan maganan banza ne uwarka daban matarka daban sannan kuma dan wani ba danka bane dan wani dan wani ne ba danka bane wannan magana ne daga bakin ku daga yau na kare wannan magana zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa ku saurari magana daga Allah mai fadin gaskiya huwa yajid sabila shine kuma shiryar da ku hanyar tsira ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وواليكم وليس عليكم جناهم بما أخطأتم به ولكن ما تأملت قلوبكم فكان الله غفورا رحيما nan gaba kowa in za a kira shi to a kira shi da ɗan wane wani ko shi ne ubansa ba uban wuri ne ubansa ba kuduhu li abayin ku kira su da sunayen iyayensu fa in lam ta'lamu aba ai da yawa mutum ka san ya ba ka san sunan ubansa ba balle ka hada su ka ce masa ya akhi ya dan uwana ya akhi ya dan uwana ya maulai ya dan babbana wannan ya halatta udum li abai wa akhu inda Allah shi yafi daidai a wurin Allah bai lam ta'lamu abahu in ba ku san iyayen abu wanda kuke magana da su ba ku san iyayen su ba bai tawanukum fi dini yan uwanku ne na ji sai ka ce masa ya akhi ya akhi wa alaikum ya yan babbanin ku ne ya ya maulai ya maulai fa in wa nukum fi nawarikum wani mauda da larabci ba kamar yadda wasu jahilai suke wada bai ba a faɗa mutum maulana a'a ba haka ba ne maula da larabci yakan ɗauki sunan ubangiji gaba ɗaya an ta maulana fansur na alkamil kefirin kuma yakan ɗauki sunan duk wanda yake jibintan al'amarinka akwai maulan asfal akwai maulan ala bawanka wanda ka yantar da shi shi zai ce maka maula kai kuma ka ce masa maulaya wato bawa na sama a maula na sama da maula na ƙasa kenan ha kuma dan baffa ha kuma duk wanda ke ganin girman sa wanda ya kamata ka ce mai gida mai gida ne mai gida wanda ne to da ranar sai ka ce maulaya maulaya maulaya ba ba maulaya sunan ubangiji ne ba da da maula sunan ubangiji ne da annabi ba zai ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ba annabi ce duk wanda zai ce ni mai gidansa ne sayyidina Muhammad ko to Aliyu ma mai gidanka ne sayyidina Ali man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda yake ganin ni mai gidansa ne to ali ma mai gidansa ne saboda haka da sunan ubangiji ne ya itlaqan maula to da annabi zai ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ba ud'um li abaihim an tu'izallah wa illam ta'lamu abaihim fa ikhwanukum fid din wa walikum wa laysa alaykum junahun bima akhtatum bih walakin ma ta'ammalat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima amma idan mutum ya faɗa da kuskure wannan Allah ya riga ya ɗauke mana abin da muka yi cikin kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da abin da muka yi cikin mantuwa da abin da wanda ya fi mu ya samu dole muka yi illa ma nukriya wa qalbun ma innum bil iman wannan abubuwa guda uku da annabi ya ce Allah ya ɗauke mana laifin su laifin abin da kai cikin kuskure laifin abin da kai cikin mantuwa laifin abin da wanda ya fi ka karfi wanda zai iya halakar da kai in ya sa ka kai to wannan ma duka Allah ya dauke mana laifin waɗannan kutub li abaihim wa abdu inda Allah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din wa alikum wa lidhalikum jinahum fi ma akhdatum bi amma in mutum ya faɗa da kuskure ba laifi ba zunubi akan abin da ka da kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum amma abin da ka shirya da zuciyarka ka yarda ka faɗa bayan Allah ya hana to wannan za ka ɗauki laifi bukanin Allah sai Allah gafuran haka yake gafuran mai gafara ne ya gafarta muku abin da kuka yi kamun a haramta ko kuma abin da kuka yi kuskure bayan an haramta rahiman mai jin tausayin ku ne من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم wato annabi ya fi cancanta akan kowane mumini akan rayuwarsa wato rayuwar annabi tafi maka rayuwarka rayuwar annabi tafi maka rayuwarka abin da annabi yake so ya fi maka abin da kake so sannan umarnin da ranka ta baka da umarnin da annabi ya baka in suka sa baka jebar da umarnin ka dauki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta akan rayuwarka ma domin da ka fi son rayuwarka akan annabi to ba za ka je jihadi ba kenan in ka je jihadi ma sai ka bada annabin kai ka je ka buya wuri wuri to a'a rayuwarka gaba daya ka fi son rayuwar manzo Allah kan rayuwanka ka fi son abin da annabi yake so akan abin da kai kake so duk abin da annabi yake so Allah ne yake son sa saboda haka wannan abun tsoro ne ga waɗansu mutane masu faɗin maganganu dangane da sahabbai maganganu marasa daɗi Allah ya zaɓe su ya so su ya haɗa su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin yana son su inda sabon sahabi zai tashi akan tsohon sahabi ya masa abin da ba daɗi za ka ji annabi ya na faɗa wallahi kuke yamin sahabbaina wallahi kuke yamin sahabbaina kuke yamin sahabbaina ce wannan mutum ma fa sahabi ne amma sabon sahabi to ya taɓo tsofin sahabbai sai ka ji annabi na faɗa wallahi kuke yamin sahabina kuke yamin sahabbaina da an faka duku min da udin zaman ma balaga mutata shi'ir adim an rusaifahu da ɗayan ku zai yi sadaka da dutsen udu dutsen udu ya zama zinari ladan da za a bashi shi mutumin da ba zai kai ladan da za a bai sahabi na ba in yayi sadaka da mudu ɗaya na sha'ir ko rabin mudu saboda haka a kiyaye sahabbai suna daraja wajen Allah bayan su kuma a kiyaye waliyai waliyai su ne magada annabawa Allah da ya girmama bayinsa waɗanda ya fara sawa a gaba wanda ba kamar su su ne annabawa don a cikinsu aka sa ulul azmi a cikinsu aka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su Allah ya ce mana zai aiko su tsara zuwa Allah ya kira sun yi mubaya'a da annabi a cikin alamu zarri sun yi imani da shi sun yarda da shi kuma sun yarda kowannen su da zai zo ya zo mu aiki annabi ya zo a zamanin sa to zai bar aikin sa ya zama taimakin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qala Allahu min sa gan nabiyina lama atinakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabiyyi wa latansurunna qala aqarrtu wa aqadtum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin dukkan annaba gabaki ɗaya sun yi mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban Allah kamun a ɗauki wannan irin jikkuna kowa ya ɗauki alkawari to bayan nan sai Allah ya zai turo su zo su yi aiki kamun annabi ya zo amma annabi in ya zo da zai zo ya tadda wurin su yana aiki to sai wurin su ya sauka ya zo mataimakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki wannan alkawari da wannan alkawari ne ba annabi yake cewa yake cewa yahudu ƙaryen da suke yi wai ba za su bi ni suna da annabi Musa law adraktu Musa ma wasiyahu illa yattabi'ni da Musa da kansa na tarar ai ba abin da zai sai ya bi ni ya bar aikin sa ya zama mataimaki na ƙarya da nasara suke wai ba za su bi ni suna da annabi Isa ai da annabi Isa ne na tarar law adraktu Isa ma wasiyahu illa yattabi'ni da Isa na tarar a duniya ba abin da zai yi sai ya bi ni ya bar aikin sa ya zama mataimaki na balle su to bayan Allah ya yi haka ya turo annaba sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi sun yi aiki kamar masu share masa hanya kamun ya zo to sai Allah ya aje waɗansu ko zaɓaɓɓun bayan ya turo waɗannan zaɓaɓɓu sun yi gaba za su zo su share masa hanya sai ya haɗa waɗansu kuma ya ce ku kuma wannan ku ne za ku fito tare da annabin sallallahu alaihi wasallam su kuma zaɓaɓɓu ne amma darajarsu ba ta kai na farkon ba sunansu sahabbai Allah ya zaɓe su ya haɗa su da annabi sallallahu alaihi wasallam su fito tare lokacin fitowarsa su taimake su su taimake shi karban aikan Allah su taimake shi isar da aikan Allah bayan zamanin su ya wuce sai Allah ya fito da wadansu su kuma ba su da uniform na farko annaba suna da uniform na biyu zaɓai suna da uniform amma waliyai ba su da wani uniform haka kawai suke Allah ne ke zabin abinsa ya ya turo duniya idan ka yarda shi kenan ka samu in baka yarda ba ka rasa to su kuma suna daraja a wurin Allah daga daga annabawa sai sahabbai daga sahabbai kuma sai waliyai to tun da waliyai wajen sabuwa ne na kayan asirin fadan Allah to sai suka zo cikin asiri din ba wanda zai san su sai wanda Allah ya nuna masa amma Allah ya ce in yana son mutum da shiriya sai ya danka mutum a hannun ɗayansu ya ja masa jagora zuwa ga Allah in ko baya son mutum da shirya to sai ya sa masa kiyayyar waɗannan waliyai kamar yadda ya zo a cikin a cikin sura Allah yana cewa a cikin suratul kafi Allah yana cewa man yahdillahu wal mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wanda ana danka shi hannun waliyinsa ya masa jagora zuwa fadan annabi zuwa fadan Allah wanda kuma Allah bai ga dama ba to har abada duk waliyin da ya kawo su ta Allah kai gashi kai kai ma kana cikin rudun ne kai ma kana cikin rudun ne ba wani waliyi duk ma musulmi ai waliyi ne ya gaskiya ne tunda musulmi ba aduwi ba ne ai waliyi ne amma kuma an ce masu kudi masu kudi ne dukkan su masu kudi ne ba mai kudin da yi masu kudi ina ce dukkan sarakuna sarakuna ne ba sarakuna da suka bi sarakuna in an ce dukkan malamai malamai ne ba malamai da suka yi wasu malamai ilimi to hakika dukkan musulmi tunda ba aduwi ba ne musulmi waliyi ne a waliyi ne amma akwai mutanen da Allah ya ba su darajoji a cikin walittakan ya ba su lambobi na girma wanda dukkan zuciya mai lafiya wanda take da me ake kiransa abin jin wayan nan mai sunansa to duk wanda zuciyarsa akwai network to yana jin sunan su a cikin zuciyarsa wanda babu kuma babu wanda babu network din ko babu ba za ka ji su ko da Allah ya kira Jibrilu ya ce Jibrilu na son wani bawa na kai ma ka so shi ka gaya wali ka gaya dukkan mala'ikun so shi sai Jibrilu ce ya ku bayin Allah mala'iku Allah ubangijin ku yana son ware dan wane ya umurce ni in soji ya umurce kuma ku soji duk mala'iku soji to sai a saukar masa da soyayyar nan a duniya duk wanda zuciyarsa kalau kalau take sai ya ji maganar ya karba wanda zuciyarsa ba kalau kalau ba zai yi balle ya karba annabi ma ya zo ba a karba balle wali to wa azwaju ummatu wa udarhaim ba'dhum awliya ba'd fi kitabillah من المؤمنين المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولي منهم من أنفسهم وأزواجه matan annabi kuma ummahatu iyayen muminai ne dukkan matan da suke zamanin wani annabi ƴaƴansa ne sai in ya ga yana son wata zai aura to daga ran da ya aure ta za ta zama matarsa ta fita daga cikin ƴaƴansa amma dukkan su maza da mata ƴaƴan annabi ne amma tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallama wani namiji ba zai zama ɗansa ba to sai na aka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum abun da ake cikin sa rajulu mutumin da ya balaga ya shiga cikin jama'an mutane shine rajulu to annabi sallallahu alaihi wasallam babu dan sa da ya girma ya zama rajulu domin in ya girma sai a rasa sunan da za a bashi dukkan yayan annabawa yawancin sun zama annabawa yayan annabi ibrahim annabi isma'il da annabi ishaq sun zama annabawa yayan annabi ishaq su yaqubu sun zama annabawa ‘ya'yan annabi Yaqubu su Yusufu sun zama annabawa, ‘ya'yan su annabi Dawud su Sulaiman sun zama annabawa, ‘ya'yan su annabi Zakariya ɗansa Yahaya ya zama annabi, to ‘ya'yan annabi Muhammadu ya tsammanin ka me za su zama, dole zama annabawa da zamanin annabta ya to ba annabta bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ya fi ɗan namiji sai ya mutu tun yana karimi don kare girma da sunan da zai ɗauka. saboda haka aka ce ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyi wa azwajuhu matan annabi kuma ummahatuhum iyayenmu ne gaba ɗaya mu muminai to anan inda za a samu wani musulmi yi bakar magana wa Aisha ko yi bakar magana wa Hafsa to fa Aisha ba uwarsa bace Hamsa ba uwarsa ba ce, to tunda Aisha ba san uwarsa ba, Hamsa ba san uwarsa ba mumini ne? A kai ne zan musulmi, amma ba zai mumini ba. Domin mai bakar magana wa Hafsa, Hafsa ba uwarsa ba ce. Mai bakar magana wa Aisha, Aisha ba uwarsa ba ce. To tunda Aisha ba san uwarsa ba, Hafsa ba san uwarsa to ba mumini ba ne, sai dai zan musulmi. Tunda wa azwajuhu ummahatuhum. matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen muminai ne iyayen musulmi ne gaba daya saboda haka kuma hadari ne fa har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama kai magana magana wa manyan sahabbansa wato ka nuna masa bai san irin waɗanda zai zaɓa ya mai da su sahabbai kenan ba ya yi kuskure cikin zaɓen abubakar da umaru ya mai da su manyan sahabbansa ka dangana masa kuskure kenan ko ko rashin ganewa haka kuma in kai magana wa Aisha ko Hafsa wanda Allah yake dukkan matan duniya ba kamar su a daraja ya nisa annabi lastunna ka ahdin min nisa'i babu ɗaya mace da ta duniya wanda ta kai darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma in kaje wani abu ya shafe su mara kyau to ko ba zai tsaya kan zuwa domin cikin mayafi ɗaya suke da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi jikin su zai shafi jikin sa al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat in ka dangana wa Aisha wani abin da ba shi da kyau to ka dangana wa annabi in ka dangana wa Hafsa wani abin da ka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kiyaye na kuskure wajen taɓa darajar sahabbai ko taɓa darajar waliye kai shiru abunka dole ne kan mu ce sahabbai adilai ne wannan dole ne akan mu amma waliyai tun da yake wadansu abubuwa ne wanda Allah ya boye cikin sauran mutane don ya ba mu ne daraja Allah ya ce wa lillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'mina girma duk ya kare daga Allah daga shi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Allah da annabi sai muminai wanda suka bi Allah da annabi to duk girma ya kare daga Allah sai annabi sai muminai to da an ware waliyai waje daya sauran irin mu kaga sai dauke mu ba ba ba kan komai ba kenan bayan Allah ce muna da daraja tunda mu mabiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai aka zuba su a cikin mu don kowa ka gani sai ka ji tsoro ka kai Allah Allah Allah wa ko shi ma na da cikin su bari in kiyaye ko shi ma na da cikin su bari in kiyaye to babban magana dai Allah ya ce duk abin da baka sani ba karka je wa kanka kanka ciki idan ka ce waɗannan waliyai ba waliyai ba ne ina ka samu hujja ka san ba waliyai ba ne idan ka ce waɗannan mutane da suke kiransu waliyai ne ina suka samu hujja su waliyai ne to kai kuma na kasa hujja su ba waliyai ba ne suka suna da hujja domin annabi ya ce la tajtami ummati ala zalala al'umma ta ba ta taruwa akan bata to al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ta yadda da sahabbai gabaki daya ba sa kan bata sannan kuma al'umman annabi ta yadda Allah yana da waliyai suna ɓoye cikin jama'a musulmi saboda haka wanda suka ce ba waliyai bane su ne kaɗan wanda suka ce waliyai ne su ne da yawa saboda haka mutum in bai sani ba kai shiru kawai in an tambaye ka abin da kuka ce ban sani ba maganar waliyai ni ban sani ni dai ban ban dauki dariƙar kowa ba ruwa na na yarda da waliyai su waliyai ne Allah ba mu albarka masu albarka kawai kai shiru abinka Allah mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen mu iyayen iyayen mu da waliyar mu da wani Allah ta kawo shi mana murari Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara lamarin mu Allah ya gyara lamarin mu Allah ya gyara Allah babu lafiya da man lafiya Allah kiyaye mu kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah biya bukatun mu ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله